ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan wa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na asabar wadda daidai da ashirin ga watan ramadana hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan Jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na ɗari biyu da sha ɗaya daga cikin jiran giyar kasusuwa na karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiyya makarantar da ke number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al-albani allah ya gafarta mishi ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa tafarkin salaf annabi da sahabbai allah maɗaukakin sarki ka ƙara musu daraja idan yan uwa ku manta ba ba mu gushe ba har yanzu muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imrana surar da ta sauka bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a jiya idan ba mu manta ba mun kwana a karken aya ta casa'in da biyar ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa kul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin a yau za mu tashi aya ta 96 mai Allah yace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الله تعالى يتي إن أول بيت للي farkon ɗakin da Allah maɗaukakin sarki wubi alinnasi ya sanya shi ga mutane don su bauta wa Allah lallazi bi bakka shine wannan ɗaki wanda yake wato garin bakka wato bakka ɗin suna ne na makka an fahimta wato farkon ɗaki da allah maɗaukakin sarki ya sanya shi don ya zama abin bauta ga mutane shine lallazi bi bakka shine wannan ɗaki wanda yake a wato garin bakka wato garin makka kenan malamai suka ce ai ya'ani makkata allati banaha ibrahim khalil alaihi salam wato wannan daki na ka'aba wanda annabin Allah annabi ibrahim khalilullahi amincin Allah su tabbata gare shi ya gina shi wato shine dakin ka'aba mubarakan wannan daki ne mai albarka an fahimta wa hudan lil alamina kuma shiriya ce ga al'ummar musulmi shiriya ce ga halittu gaba daya wannan aya kamar yadda muka ji aya ce da Allah madaukakin sarki ya tumbuko bayani game da asalin wato aza harsashin ka'aba da aka yi da kuma dalilin da ta sa aka aza shi wannan aya ta bayyana cewa ɗaki na farko da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa mutane don su bauta wa Allah shine ɗakin Ka'aba wannan ɗaki wanda yake garin Makka ko wanda yake garin Bakka an fahimta ɗaki ne mai albarka kamar yadda نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ɗaki wanda yake garin bakka ko kuma ɗakin da ke makka an fahimta yana nufin ɗakin ka'aba wanda annabin allah annabi ibrahimu ya gina mubarakan ɗaki ne mai albarka don sallah ɗaya a cikin shi daidai take da sallah dubu da za a yi a wani masallaci kaga ɗaki ne mai albarka a wannan ɗaki akwai ma'u zamzam kamar yadda ya zo a hadisi annabi ya ce ma'u zamzama lima shuriba lahu kaga ruwa ne mai albarka a ɗaki mai albarka sannan Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar wa wannan ɗaki da albarka a sakamakon addu'a ta annabi Ibrahim amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya ce a suratul baqara Allah ce wa in qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير كاغا البركة النبي إبراهيم ينيما ويروك الله كيوا لكن الله يسنى شيء زمني البركة هكا سورة إبراهيم الله يتي وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام don haka Allah maɗaukakin sarki ya zuba albarka a ɗakin Ka'aba ina fata mun fahimta mubarakan ɗin kenan kaga wannan ya tabbata Ka'aba tana da albarka waɗannan mashair ɗin manasikul hajj wurare da ake aikin hajji wurare ne masu albarka ruwan zanzan abu ne mai albarka ina fata mun fahimta dukkanin abu baka cewa yana da albarka sai in ka tabbatar kana da nassi karara daga Allah a Qur'ani ko a cikin sunna don haka ruwan zanzan ruwa ne mai albarka kamar yadda ita kanta Ka'aba Ka'aba ɗaki ne mai albarka ina fata mun fahimta wa hudan lil alamina kuma Ka'aba ita ce shiriya ga halittu gaba ɗaya malamai suka ce ai annaha qiblatul muslimina ka'aba ita ce alqiblar musulmi gaba ɗai yahtaduna bihi ila jihati salatihim ita suke fuskanta a duk sa'ad da suka miƙe za su yi ibada ta sallah ga Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim kamar yadda al-imam nasai da imamu ahmad a cikin kitabul musnad dukkan su surwaice hadisin daga sahabi abu zar allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa yarda al-imamul bukhari a cikin kitab nashi kitabul anbiya a ƙarƙashin lambar hadisi na dubu uku da ɗari uku da sittin da shida ya ce haddasana musa bin isma'ila qala haddasana abdul wahid qala haddasana al-a'mash قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول ما يسن إبراهيم التيمي يتي ياجي صحابي أبو ذر الغفاري الله مدوك كن سركي كقارا مسير داينا تيوا قلت يا رسول الله نتي يا منظر الله أي مسجد وضع في الأرض أول wani masallaci aka fara ginawa a cikin duniya kun ji tambayar da abu zar yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu masjidin wubi'a fil ardi awwalu wani masallaci aka fara ginawa wani masallaci aka fara aza harsashen shi a cikin duniya qala sai annabi yace al masjidul haram masallacin ka'aba masallaci ne alfarma kaga shine awwalu baitin wudi'a lin-nasi kuma fahimta da kyau jama'a qala sai mai riwaya yace qultu ni Abu Zar sai nace summa ai daga nan sai wani masallaci qala annabi yace al-masjidul aqsa masallacin qudus masallacin baitul maqdis qultu sai ni Abu Zar nace kam kana bainahuma shekaru nawa ke tsakanin ginin Ka'aba da ginin Baitul Maqdis shekaru nawa ne ke tsakanin su kam kana bainahuma qala annabi yace arba'una sana shekaru arba'in kun ji tarihi na gaskiya jama'a shekaru arba'in da ke tsakanin wato shekaru arba'in ne tsakanin ginin Ka'aba da ginin baitul maqdis wato masallacin kudus ko kuma almasjidul aqsa annabi yace summa aina ma adrakatka salatu ba'du daga nan kai abu zar da kai da sauran mutane gaba ɗai duk inda sallah ta riske ku fasallihi to ka sallaci wannan sallah a wannan wuri wannan wuri shine masallacinka ina fata jama'a mun fahimta kaga wannan hadisi ya tabbatar mana da wata ta taburza da ta faru a tarihi game da abin da ya shafi ginin ka'aba wa ya fara ginin ka'aba wasu malamai suka ce waɗanda suka fara ginin ka'aba shine annabi adamu haka wasu suka faɗi wasu suka ce a wanda ya fara gina ka'aba su ne mala'iku da umarnin allah amma dai waɗannan riwayoyi ba su tabbata ba abin da ya tabbata shi annabi ibrahim shi ne ya fara gina ka'aba ina fata an fahimta don umarni allah maɗaukakin sarki ya yi wa shi ibrahim da ɗan shi isma'ila da su gina ɗakin ka'aba ina fata an gane wannan tarihi ya bayyana kuma ya gabata a cikin ayoyi da aka wuto su can baya a cikin suratul baqara jama'a mun fahimta wannan hadisi yana tabbatar mana da tazarar shekaru tsakanin ginin ka'aba da ginin baitul maqdis shekaru arba'in ne iskali da rudani da wasu suka shiga cewa to yaya za a yi da maganar cewa annabi isma'il annabi sulaiman annabi sulaiman ɗaga annabi dawud shine ya gina baitul maqdis tare da tazarar da ke tsakanin annabi ibrahim da annabi suleiman tazara ce mai tsawo don malaman tarihi suka ce ta kai shekaru dubu ya za a yi a haɗa waɗannan maganganu biyu cewa annabi ibrahim shi ya gina ka'aba annabi suleimana ya gina baitul maqdis tare da hadisin ya bayyana shekaru arba'in ne tsakaninsu ya za a yi a iya haɗa cewa ga annabi Suleimana ya rayu tsawon zamani kusan shekaru dubu bayan shuɗewar annabi Ibrahim kun fahimci shikalin jama'a shekaru dubu tsakanin Ibrahim da annabi Suleiman to kuma an ce wannan shi ya gina Ka'aba kamar yadda Suleiman shi ya gina Baitul Maqdis ya za a haɗa waɗannan maganganun malamai suka ce a babu iskali ko kaɗan abin da yake daidai annabi ibrahim shi ya gina ka'aba sannan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari ginin baitul maqdis bayan shekaru arba'in to bayan baitul maqdis ta rushe jimshikanta da fandishan ɗinta gaba ɗaya ya ɓace an daina ganin shi da tsawon zamani da allah ya aiko annabi sulaimana sai ya umarce shi da ya jaddada ginin baitul maqdis kenan ba ci ya gina ba jaddadawa yayi mun fahimta da kyau jama'a ku karanta littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibadi ya tattauna waɗannan matsaloli ya haɗa waɗannan hadisai guda biyu wannan aya da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallai ɗaki na farko da Allah maɗaukakin sarki ya aza shi don mutane su yi bauta a cikinsa shine bi bakkata shine ɗakin nan da ke garin bakka ko kuma wanda yake garin makka wasu malamai suka ce da bakka da makka dukansu ma'ana guda ne innama makka ba'un ce asali ko kuma makka mimin ce asali aka yi kalbinta ta zama ba'un ina fata an fahimta don da mimin da ba'un ai dama akwai zawarci a tsakaninsu saboda dukansu suna fita ne daga wuri guda su ne ashafatan haka malaman lugha suka ce don haka a ƙarƙashin wannan ma'ana bakka makka ma'ana guda ne wasu suka ce a abinda ake nufi da bakka shine makka ka'aba da kewayenta kaga cikin harami kenan wasu suka ce a'a makka wato bakka makka da harami makka ɗin ita kuma ita ce wato shi ɗakin ka'aba ɗin ina fata an fahimta wasu kuma suka faɗa akasin wannan wato makka ita ce ka'aba da harami bakka ɗin kuma ita ce ƙwaryar ka'aba ina fata an fahimta malamai suna kiran wannan ɗaki ko ɗakin ka'aba da wasu sunaye da yawa amma dai suka ce na daga dalilin da ta sa ake kiran ka'aba da makka wato bakka da ba'un suka ce li annaha tabukku a anaqal jababira duk wani wanda ya gagara ko wanda ya tayar wa rusa ka'aba ko ya karta to tana karya kashin bayan shi ai tarihin abrahat al-ashraf bai ɓoye gare ba ko yau wata bukku a anakal jababira duk wani mugu duk wani sarki mai kama karya azzalimi da ya nufaci yakar ka'aba to sai asalin allah ya karya kashin bayan shi suka ce shine dalilin da yasa ake kiranta da bakka an fahimta jama'a wasu suka ce a'a an kira ta da bakka ne kamar yadda ayar ta zo daga al-izdihamu an kira ta da bakka saboda mutane suna yin cincirin da su taru don wato asalin ziyartar ɗakin don bautawa Allah maɗaukakin sarki ɗakin ka'aba yana da sunaye da malamai suke kiran shi kamar yadda alkur'ani da sunna suka tabbatar kaga ana kiran shi da albaitul atiq Allah ce summa mahilluha ila albaitul atiq ana kiran shi da albaitul haram ko almasjidul haram سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الحرام أي أي المكة أم فهمت أكن كراشد البلد الأمين ɗaki amintacce shine duk wanda ya kusance shi zai samu tsaro da aminci ana kiran ɗakin da ummul qura ina fata an fahimta litunzira ummul qura wa man haulaha ummul qura din ita ce ka'aba da kewayenta kaga cikin harami kenan wasu malamai suna kiranta da wasu sunaye ban da waɗannan in ka bibi littattafan malaman tafsiri za ka ga haka waɗannan dai daga cikin sunaye ne da ake kiran ka'aba da shi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi a cikin wannan daki daki na makka ko daki na bakka an fahimta a ciki akwai ayatun bayyinatun akwai ayoyi wato alamomi waɗanda suke bayyanannu daga cikin waɗannan alamomi akwai maqamu ibrahima wannan wuri inda annabi ibrahim ya tsaya a sa'ad da yake ginin ka'aba ina fata an fahimta wato ayatun bayyinatun akwai wasu ayoyi akwai wasu alamomi wato alamomi da Allah maɗaukakin sarki ya aza don su zama bauta gare shi fihi a cikin wannan ɗaki ko kuma a wannan ƙwarya ta makka cikin harami daga cikin waɗannan ayoyi alamomi bayyanannu akwai maqamu ibrahim akwai inda annabi ibrahim ya tsaya inda annabi ibrahim ya tsaya wasu malamai suka ce shi ne ake kira da alhajarul aswad an fahimta ko kuma wannan dutse da shi annabi ibrahim ya tsaya a kai a sa'ad da ginin ɗakin ka'aba ya yi tsawo sai ya zama bai iya kaiwa zuwa ga tsororuwar ginin sai ya sa aka yi wani dakali ko wani dandamali sai ya hau kai ya tsaya annabi isma'il yana miƙo mishi bulo da ƙasa shi kuma yana ɗorawa yana ginin ka'aba wannan guri da ya tsaya sai ya zama saboda wato mu'ujiza irin ta annabawa shaidar tafin kafafun annabi ibrahim sai ya alama a wannan wurin don haka wannan guri ana kiran shi da suna maqamu ibrahim ina fata an fahimta suka ce wa huwa alhajar allazi qama alaihi shine wannan dutse da annabi ibrahim ya tsayo a kan shi hinar tafa bina'ul ka'aba a sa'ad da ginin ka'aba yayi tsawo wa kana fihi asaru qadamaihi sai zama akan wannan dutse akwai shaidar kafafun annabi ibrahim wasu suka ce a abinda ake nufi da maqamu ibrahim shine ai alharamu kulluhu dukkanin kewayen harami to nan ake kira da maqamu ibrahim mun fahimta da kyau jama'a sai ya zama kenan maqamu sunaye ne na wurare da annabi ibrahim ya tsayu a cikinsu da bauta tun a lokacin shi sai zama makamu ibrahimu kaga safa da marwa makamu ibrahim ne a bisa wannan ma'ana inda ake jifa ramil jimar tun daga jamratul aqaba da wusta da duniya ta kusa dukkan suna cikin makamu ibrahim arafa makamu ibrahim alwuqufu bi mash'aril harami makamu ibrahim in ka tattaro waɗannan su ne malamai wasu suka ce shi ake nufi da makamu ibrahim saboda aya a nan ta zo ne da lafazi na jam'i fihi ayatun an fahimta bayyinatun akwai ayoyi ba aya ɗaya ba an fahimta kinan safa da marwa kaga ayoyi ne ita kanta ka'abar aya ce inda ake yin wato asalin wannan raka'a guda biyu raka'atai tawafi ita ma aya ce maqam ibrahim din mash'arul harami duka waɗannan wurare ne waɗanda na daga cikin wurare da annabi ibrahim ya tsayo ya yi bauta a cikin su da malamai suka ce su ake nufi da ayatun bayyinatun mun fahimci waɗannan ma'anoni guda biyu jama'a fihi ayatun bayyinatun a cikin wannan ɗaki ko wannan ka'aba da kewayenta akwai ayatun akwai ayoyi bayyinatun waɗanda suke bayyanannu daga cikinsu akwai makamu ibrahim kaga sai ya zama makamu ɗin badal ne min ayatun ɗin ayatun bayyinatun sai ka ce to wasu ayoyi ne bayyanannu sai a ce makamu ibrahim wurare da annabi ibrahim ya tsayu da bautawa allah ina fata zama mun fahimta za mu fahimci wannan ma'anar a cikin wato gaba ta gaba can ta yadda za ku gane cewa waɗanda suka ce abinda ake nufi da makamu ibrahim shine wannan wuri ko wannan dutse da annabi ibrahim ya tsayu a kai har shaidar kafar shi ta bayyana za ku fahimci fa'idar waɗannan fassarori guda biyu da malamai suka yi sannan can da aka ce makamu ibrahim alharamu kulluhu harami gaba ɗaya matsaya ce da annabi ibrahim ya tsayu da bautawa Allah fa'idar haka na bayyana a cikin riwayoyi guda biyu da aka samu na karatun alkur'ani don akwai riwayar da ta zo fihi ayatin bayyinatin maqamu ibrahim kaga ayatin bayyinatun da siga ta ifrad da sigatul ifrad da siga ta ɗayan takadan ayatun ai mufrad ne jam'i sai ya zama ayatun bayyinatun mausuf ne ko sifa ne na ayat ko ba haka bane don haka sai ya zama a wata ƙira'a ta karatun alkur'ani fihi ayatun da siga ta ifrad bayyinatun da siga ta ifrad don dole idan ya zama mausuf mufrad labudda an takuna sifatu mufrada aidan ina fata mun fahimta dole a samu mutabaqa baina sifati wal mawsuf fi jami'i ahwalihi al-i'rabiyya in kana mufradan kana mufradan in kana musannan kana musannan in kana jam'an kana jam'an in kana muzakkaran kana muzakkaran in kana muannasan kana muannasan la budda an yatafabaqa fi jami'i ahwalihima ina fata an fahimta dan haka kaga ayatun mufrad muannas bayyinatun mufradun mu'annas mun fahimta ɗaya ne ɗaya ne mace bayyinatun ɗaya ne mace shi ma kaga an samu mutabaka din kenan wato an samu zumunci ko kuma kamar da ake cewa sun yi anko ko anko suka yi wannan ya zama mufradi wannan ma mufradi wancan ya zama mufrad mu'annas yadullu ala al yadullu ala almu'annas an fahimta shi ma wancan haka kaga fihi ayatun bayyinatun a qira'a ta al-ifradu sai a wajjahantar da fassara maqamu ibrahim da al-hajar alladhi qama alaihi ibrahimu hinar tafa'a bina'ul ka'aba idan kuma aka kalli kira'ar da take hannunmu musamman mu nan musamman nan Najeriya Najeriya ta nan arewa musamman za ka ga mafi yawanci suna karatu ne da riwayar hafsu ko ita kuma ayatun bayyanatun kaga ayatun ayoyi da yawa ba ɗaya ba bayyanatun bayyanannu ba bayyananniya guda ɗaya ba kenan sai ya zama fassara wannan ya fi dacewa da a fassara shi da alharamu kulluhu ana nufin harami ne gaba ɗaya jama'a kun fahimta kuwa idan ka fassara da fihi ayatun bayyana sai ka ce to in dutsen da annabi ibrahim ya tsayo a kai in ka ce ayatun bayyinatun to harami gaba daya don haka alwuqufu bi mash'aril harami albabitu bi musdalifa alwuqufu bi arafa as-safa wal marwa makanu ramyul jimari da ka'aba da duka waɗannan gurare sai ka ce su ne ayatun bayyinatun su ne alharamu kulluhu ko mun fahimta da kyau jama'a fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shige shi kana aminan to ya kasance cikin aminci da tsaro to wa man dakhalahu duk wanda ya shige shi shi din me ake nufi jama'a makamu ibrahim ko to makamu ibrahim ka'aba ake nufi koko inda makamu ibrahim din yake inda ya tsaya koko harami gaba daya ake nufi jama'a kaga harami ake nufi kenan sai ya zama alharamu kulluhu shine makamu ibrahim kun fahimta da kyau kuwa dan kada wani ya ce a in ka shiga harami baka zama cikin tsaro ba sai in ka shiga ka'aba kaga wanda ya fassara da maqamu ibrahim da alhajar allazi qama alaihi ibrahim hina irtafa bina'ul ka'aba ko mun fahimta da kyau jama'a dan haka sai ya zama wa man dakhalahu ay alharam kulluhu duk wanda ya shiga cikin kewayen harami kaga bakka ko makka din kenan kana aminan to ya samu kanshi a cikin tsaro da aminci ina fata an fahimta ma'ana duk wanda ya shiga to ku amintar da shi game da jinin shi ku amintar da shi game da rayuwar shi dukiyar shi ta samu tsaro ƴaƴan shi da mutunci shi su samu tsaro ina fata mun fahimta shi sa malamai suka ce ai wa man dakhalahu hudun haramu makkata kullihi ana nufin haramin makka ne gaba ɗaya idza dakhalahu al-kha'if idan wanda yake cikin tsoro da rashin tabbas game da ran shi da jinin shi da dukiyar shi ya shiga cikin harami amina min kulli su'in to ya samu aminci da natsuwa game da duk wani abu da zai cutar da shi kun fahimta da kyau jama'a wannan na ƙara nuna maka albarkar harami da kuma ɗakin ka'aba kaga bi bakkata mubarakan ɗin kenan ina fata mun fahimta shi yasa a zamanin jahiliya ko da wane da ka gani ya kashe maka uba a jahiliya shikenan idan har ya riga ya shiga cikin harami to ya tsira tun a jahiliya harami yana da daraja a gurinsu ina fata mun fahimta don haka sai ku haɗu da a harami da wanda ya kashe maka uba idan ka gan shi sai ka ci yatsa shi ka ci sa'a kana cikin harami ne da ba a harami kake ba da za ka ɗanɗana musu kaɗan fita daga waje mana ka gani suna girmama ɗakin haramin suna girmama shi ina fata an fahimta wannan na nuna maka albarkar ka'aba yana nuna maka shiriyar da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa ka'aba da cewa musulmi gaba ɗai zuwa gare ta suke fuskanta a yayin ibadarsu kuma zukatansu ta hawi ilaihim ina fata da ma mun fahimta wa man dakhalahu kana aminan duk wanda ya shiga cikin Ka'aba ya samu kanshi a cikin aminci da tsaro ko kuma ku amintar da shi akan abin da yake tsoro walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila walillahi 'alan nasi kuma lallai Allah ya wajabta akan mutane hajjul baiti ziyartar ɗakin Ka'aba ko hajjul baiti yin aikin hajji a je ɗakin ka'aba a yi waɗannan ibadodi a waɗannan gurare da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta kaga walillahi alan nasi kuma lallai Allah ya wajabta akan mutane shi ne ma'anan ala ɗin kuma fahimta wajibi ne alan nasi akan mutane wajibin Allah akan mutane menene wannan wajibin hajjul baiti ko hajjul baiti duka kira'o'i da riwayoyi sun tabbata da haka hajjul baiti ziyartar ɗakin ka'aba hajjul baiti aikin hajji tafiyayya daga ƙasar ku zuwa ɗakin ka'aba ina fata an fahimta wajibi ne farilla ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora akan mutane rukuni ne daga cikin rukunne na musulunci man istata'a ilaihi sabila amma fa ga wanda ya samu iko ya samu hanya kaga man istata'a ilaihi sabila man din nan to istisna'i ne daga annas ina fata mun fahimta walillahi 'ala nas kuma lallai ne Allah ya wajabta akan mutane hijjul baiti yin aikin hajji su ziyarci ɗakin ka'aba kaga mutane gaba ɗin da anan Allah maɗaukakin sarki ya tsaya to fa aikin hajji dole ne akan kowa kana da hali ko baka da hali kana da kuɗi ko baka da kuɗi da lafiya ko ba lafiya da hanya ko ba hanya da tsaro da aminci ko ba tsaro ba aminci dole sai kai aikin hajji amma Allah sai ce manistafa'a daga cikin mutane manistafa'a wanda ya samu istita'a dama an fahimta ilaihi zuwa ga wannan ɗaki sabilan ya samu hanyar da za ta sada shi zuwa ga wannan ɗaki istita'a kuɗi da abin hawa da lafiya da guziri ina fata mun fahimta za mu zo mu tattauna wannan matsala game da abin da ya shafi istita'a da menene za ka cika aikin hajji ya wajaba ya lazimta a kan ka kai musulmi za ka zo ka ji akwai istifa'a nau'i biyu istifa'a maliya istifa'a badaniya ina fata mun fahimta sannan istifa'a nau'i na uku amaliya don malamai suna kasa istifa'a gida uku akwai al-istifa'a maliya kana da kudin aikin hajji kaga a yanzu kudin aikin hajji ya kai kusan miliyan ɗaya kaɗan ne babu ƙaramar kujera ko ƙaramar kujera ya ma wuce miliyan ɗaya to ka gani to yanzu jama'a kowa ne ke da miliyan ɗaya wani wallahi ba su taɓa ido hudu da miliyan ɗaya ba wani shafa miliyan ɗaya bai taɓa yi ba to kaga kenan man ɗin man to ba kowa ne daga cikin mutane ba sai ya zan kana da istifa'a istifa'a nau'i na farko maliyya kana da kuɗi maliya kana da almal kuɗin da zaka biya ka je aikin hajji sannan kuɗin da zaka yi guzuri ta yadda ba za ka tagayyara ka tafi kana bara ko kana roƙo a can ko kuma a hanya ka tagayyara kafin ka dawo ba ko kuma a kana da guzurin da za ka bar wa iyalinka su ci su sha ka biya kuɗin hayar gidanka ba wai ka tafi ka bar baya da ƙura ba ko wannan duka yana daga cikin istifa'a maliyya kenan baka zama cikin mustafa'a ba ko mustafiya idan ya zama kana da kudin aikin hajji kadai amma baka da kudin guziri baka da kudin da zaka bar wa iyalinka na abinci da abin da zai tare mutuncin su gidan haya da sauransu ba ka zama mustata'i ba jama'a don yana daga cikin kuskuren da wasu suke dan siyasa sai biya maka aikin haji kai a matsayinka na malami da kyar kake samun abin da zaka ci na yau ko na gobe baka da kuɗin makarantar 'ya'yanka baka da jari kana cikin kuncin rayuwa madadin wannan kuɗin a baka a ce ka je ka ta jari eh jama'a ko kuwa yana eh shekara biyu baka biya kudin haya ba gashi je ka biya kudin haya ƴaƴanka ba sa zuwa makaranta kana fama da rashin lafiya to amma da yake siyasa ce sai a ce an dai biya maka aikin hajji wallahi ni na san mutumin da ya tafi hajji ya dawo da haƙori amma an gaji da iyalin shi a gidan haya an kore su mata biyu ƴaƴa takwas ya dawo shi kenan ina suke kowace ta yi gidansu mai gidan ya ce to zai taimake shi ga wani ɗaki nan na gwagware a zaure ya taimake shi ya dawo nan ya rika kwana wallahi nan ya dawo yana kwana jama'a ɗakin zaure amma fa alhajin Allah ne lajin Allah ne jama'a lajin Allah amma kaga yanzu kun ga wannan bai zama bai zama mustata'i ba ba shi daga cikin annasu a can da Allah ya faɗi man istata'a ilayhi sabila saboda ba shi da istita'a maliya to sannan sai istita'a badaniya kana da ƙwarin jiki kana da lafiya mun fahimta jama'a don aikin hajji waɗanda suka taɓa zuwa su za su baka labari idan mutum na da kiba in ya dawo sai kaga biya yoɗe kuma tun shi sun sauka ƙasusuwan wuyan shi sun bayyana mana ya rami don aiki ne ba kankanin aiki ba sai na fata mun fahimta to kaga wanda bai da lafiya ko kuma mashe mashe idan ya tafi yana fara to da matsala asibiti za a kai shi da yawa sai kaga mutum bai gane wata cuta na damun shi ko yana tattare da ita sai ya fara aikin hajji wannan jijjige jijjige bawafi sa'ayi baina safa wal marwa ar-ramlu al-mabitu bi muzdalifa kada ka rufe kanka kaka sa hula kada ka sa turare kada ka yi kaza waɗannan abubuwan sai ka ga wani abu ya taso tattare da kai kaga in kai ba lafiyayye bane to nan istifa'a ta fada a kanka Allahumma sai hali guda da malamai suke istisna'i cewa idan har za ka iya biyan kuɗi a ɗauke ka ko a gungura ka a keken guragu ko kuma a wata 'yan mota dai haka da za a yi maka hidima ta yadda ba za a latse ka ko a danne ka a can ba an fahimta to babu laifi ka iya biya a wato yi maka waɗannan hidindimin kaga dai akalla istifa'a ce badaniya amma ta rikide ta koma istifa'a maliya don kuɗi za ka biya a yi maka an fahimta to sannan sai istita'a amaniya al'amnu shine aminci jama'a shin akwai aminci kasar ku ba a yaki shin kasar ku akwai jiragen sama da za a ɗauke ka daga inda kake zuwa can don kada wani ya ce a aikin da shi yana da lafiya ya miƙe hannu haka ya ce lafiyar shi don haka za a tafi a ƙafa iyaye da kakanni dai sun tafi a ƙafa amma kada ka ce tunda kana da lafiya kana da istifa'a shin akwai aminci kasar ku ba a tarzoma waɗannan ƙasashe musamman ƙasashen nan da ake yaƙe-yaƙe ƙasar siriya ƙasar iraki da waɗannan ƙasashe da ba a zama lafiya yanzu su za su fahimci istifa'a amaniya sama da mu jama'a za su fi fahimta an jefo bom ya dargwaza gida kaza ƴaƴanka sun mutu matarka ina aminci da zaka tashi ka tafi aikin haji ta wata ina ma tukuna ba ku ji rahoton wani gari da wasu ƴan tawaye suka je suka rike ba aka nuno hoton wani ya rame saboda tsananin yunwa da kishirwa wasu suna mutuwa babu abinci ƴan tawaye sun tsare garin ba yadda za a yi ka shiga ba yadda za a shiga musu da magani ko abinci ko wani abin sha wanda yake lafiyayi yanzu waɗannan kaga ba su da istifa'a amaniya to dole ne ya zama akwai istifa'a maliya istifa'a badaniya istifa'a amaniya ya zama akwai aminci babu yaƙi tsakanin ƙasarku da wata ƙasa don in ma akwai yaƙi ko kun tashi a jirgi za a iya kakkaɓe ku ko ba haka wani kun tuna da wancan jirgi da waccan ƙasa ta kaɓo shi da abin nan sun zaci jirgi ne na yaƙi suka ɓaro shi ko jirgi ne na ƙasar misira ko na ina ne ba a sani ba ashe jirgi ne na fasinjoji ko kuma an sani da gaske aka kaɓo shi kaga babu babu nutsuwa kenan kuma fahimta da kyau jama'a ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كما للي ألا يا وجبتا أكم متعني سزير كتاكن كعبة سي أيكن هج من استطاع إليه سبيلا قدك وند يسام داما يسام حنيا wannan ayar malamai suka ce ita ce asali a gurin jumhur game da wajabcin aikin hajji ita ce asali game da wajabcin aikin hajji wasu malamai in tsiraru suka ce a'a ayar da ta zo a suratul baqara ita ce asali game da wajabcin aikin hajji fadin Allah da yace wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi ɗan kaɗan daga malamai suka ce wannan aya ita ce asali game da wujubul hajji jumhur suka ce a wannan aya ta suratu ali imrana walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila ita ce al-aslu fi wujubil hajj wace magana ce tafi daidai jama'a maganar da tafi daidai ita ce wannan aya ta ali imrana don ita ce ayar da ta fito karar ta bayyana wajabcin aikin hajji akan mutanen da suke da dama ayar suratul baqara ta yi umarni ne da al-itmam atimmul hajja wal umrata lillah kaga wajabcin na nan amma kuma cika wajabcin bata yana suratul baqara mun fahimta da kyau jama'a malamai suka ce wa qaulul jumhuri azhar maganar malamai mafi yawa da suka ce wannan aya ta ali imrana hiya al-asl fi wujubil hajj ita ce daidai wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin duk wanda ya kafirce wa Allah ya yin aikin hajji ina fata mun fahimta ai wa man kafara duk wanda ya kafirce ya samu dama yana da kuɗi ga aminci da natsuwa da tsaro ga lafiya amma ya kafirce ya yin aikin hajji fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin to lalle Allah ya wadatu ga barin halittu gaba ɗaya bautar da za ka yi in ka je Ka'aba ba kai amfanin ba Allah amfanin zai koma gare shi ba amfanin zai dawo ne zuwa gare ka Allah ba zai amfana da komi ba don ka ƙi ka kafirce Allah mawadaci ne fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin in baka yi aikin hajji ba baka cutar da Allah ba baka naƙasa daga mulkin Allah daidai da ƙwayar zarra ba idan kai baka amfani Allah ko mulkin Allah daidai da ƙwayar zarra ba idan kai amfanin zai dawo kanka idan ka kafirce to Allah ya wadata daga barin halittu gaba ɗaya ina fata mun fahimta idan kai aikin hajji amfanin kanka zai dawo a cikin hadisi annabi ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa aljanna aikin hajji da ya zama karbabbe ko bitacce daga arrafas wal fusuq wal jidal shine al mabrur din an fahimta ba shi da wani sakamako sai aljanna a cikin hadisi annabi ya ce duk wanda ya je aikin hajji falam yarfuf walam yaskhab zai dawo ka yaumi waladatu ummuhu eh zai dawo kamar ranar da uwar shi ta haife shi babu zunubi ba kaza zai dawo subul ina fata mun fahimta kaga amfanin to kanka zai dawo idan ka kafirce fa Allah ya baka arziki da dukiya ya baka lafiya da dama kana cikin tsaro da aminci sai ka ƙi yin aikin hajji shine wa man kafara din in shi ne duk wanda ya butulci duk wanda ya butulci al-imamu abubakar al-hafiz al-isma'ili ya ruwaici asari a cikin littafin shi daga sahabi sayyidina umar dan khattab Allah madaukakin sarki ka kara masa yarda sayyidina umar yace man ataqa al-hajj falam yahujj duk wanda ya samu dama ta aikin hajji sai bai yi ba yayi sakaci umar yake fasawa'un alai daidai ne gare shi mata yahudiyan aw nasraniyan ya mutu ba yahudi oho ya mutu kirista oho saboda ga dama ya samu yaƙi yin aikin hajji asari ne ingantacce daga sayyidina umar malamai suka ce asari ne ko da yake mawqufi lakin lahu hukmul marfu yana da hukuncin kamar annabi ne ya faɗi saboda magana ce da la tuqalu bi mujarradir ra'yi wal ijtihad ba a faɗi da mujarradin ra'ayi da ijtihadi ina gani ko a fahimta ta kaza ba da haka Umar ya faɗi wannan ba mahmulun ala annahu sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam za a ɗauka ya ji ne daga annabi kaji man afaka alhajja falam yahujja fa sawawun alaihi mata yahudi aw nasrani ana na nuna mana hadarin ga kuɗi ga dama kana da ita kuma ka yin aikin hajji ina fata da ba mun fahimta malamai suka ce wa qad waradat al ahadith al muta'addidah bi annahu ahad arkan al islam wato hadisai masu yawa sun zo da bayani game da cewa aikin hajji ɗaya ne daga cikin rukunai na musulunci wa da'imuhu ɗaya ne daga cikin rukunai da musulunci ya gino a kai wa qawa'iduhu kuma aikin hajji ɗaya ne daga cikin gimshiƙai na musulunci wa ajma al muslimuna ala zalika ijma'an daruriyan musulmi gaba sun haɗu akan aikin hajji wajibi ne haɗuwa ijma'i daruri wanda dole ne kowa ya sani wa innama yajibu ala al mukallafi fil umri marratan wahida kuma ya wajaba ne kadai ga mutum ya yi aikin hajji a tsawon rayuwar shi gaba ɗaya so ɗaya wajabcin so ɗaya ne an fahimta kaga wanda ya karu akan ɗaya to ya zama nafila kenan amma wajabcin so ɗaya ne bin nassi wal ijma haka nassi karar ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama أخرج الإمام أحمد في المسند ومسلم في الصحيح إمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة ya ruwaici hadisi a cikin juz'i na biyu na musnad a shafi na ɗari biyar da biyu wa muslim da limamu muslim a cikin littafin shi sahihu muslim a cikin kitabul hajj a lambar hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da bakwai قال الإمام أحمد يتي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace khatabana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana khutba ya tara mu yayi mana jawabi yayi mana khutba fa qala ayyuhan nas annabi yace ya ku mutane qad farada alaikum alhajj qad furida alaikum alhajj haƙiƙa an farlanta muku aikin hajji fahujju don haka ku yi aikin hajji faƙala rajulun ya rasulallah wani mutumi sai ya ce a kullu amin ya rasulallah ya manzon Allah a duk shekara ne farlancin aikin hajji yake kanmu dole sai mun je duk shekara sai mun yi aikin hajji kun fahimci tambayar shi fasakata annabi sai ya yi shiru hatta kala ha salasan har sai da wannan mutumi ya faɗi wannan tambaya sau uku a fi kulli amin ya rasulallah annabi ya yi shiru a fi kulli am a fi kulli kun fahimci tambayar ya yi ta lalata wato a duk shekara ne zali فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منظر الله سيرا دا أمن الله استبت قريش سيتي لو قلت نعم لوجبت داناتي إي duk shekara to da ta wajaba sai ko kun fahimta da ke zama kaga yawan tambaya dama abin da yake jawowa kenan kasaratu su'al da da yayi tambaya ko kuma da annabi ya hudu ba yace Allah ya farlanta muku aikin haji ku yi aikin haji shikenan yayi shiru bai tambaya ba da so ai kowa ya fahimta to amma kowace shekara annabi ya ce lau qultu na'am la wajabat da na ce i da ta wajaba wala mastata'tum kuma da kun gaza da kun kasa da ba ku iya ba thumma qala sai annabi ya ce zaruni ma taraktukum ku barni akan abin da na dora ku abin da na dora ku akai ku bar ni ba sai kun yawaita tambaya ta ba fa inna ma halaka man kana qablakum saboda waɗanda suka gabace ku daga cikin al'ummomi yahudu da nasara sun hallaka bi kasrati su'alihim saboda yawan tambaya tambaya ta bin kokkofi wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da sabawa da suke wa annabawa wa idza amartukum bi shay'in duk abinda na umurce ku da shi fa'tu minhu mastata'tum ku zo da wannan abu daidai iyawarku wa idza nahaytukum an shay'in idan na hane ku game da wani abu fada'uhu fada'uhu ku bar wannan abu da'uhu ku kiyaye da aka karanta fada'uhu ba fada'uhu ba fada bi fatihi dal fada'uhu ku bar wannan abu in na hana ku ku bari fada'uhu to wata ma'ana ce ta daban mun fahimta da kyau jama'a kun ga wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana da wajabcin aikin hajji so ɗaya a shekara gaba ɗaya wato a cikin rayuwarka gaba ɗai bin nas mun fahimta da kyau jama'a to sanar al-imamu ahmad afwan ya roci hadisi a cikin musnad a juz'i na farko a lambar hadisi na 290 zuwa da 91 ce wato daga sahabi abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي من خطبة النبي يا رسول الله النبي يا أيها الناس عفوا يا أيها الناس يا كومتاني إن الله كتب عليكم الحج للي ألا يا وجبتامك أيكر هج النبي سيشير فقام الأقرأ ابن حابس سيوان صحابي بسنة الأقرأ al'aƙara ibn habis wala Allah idan abin ya faru sau biyu ne to ka ce wancan hadisi yana bayyana wani ne daban wannan kuma hadisin yana bayyana akra shine ya yi tambayar idan ko abin ya faru sau ɗaya ne lam ta ta'addadil qissa labarin bai faru da yawa ba sau ɗaya abin ya faru sai mu ce wannan riwaya ta ibn abbasin ta bayyana mana a can wane ne ya tambaya kaga a can ba ce akai faqala rajulun a fi kulli amin ya rasulullah rajulun aka ce rajulun mubhamun a nan kuma sai aka ce al-aqra ibn hadisin shine ya miƙe an fahimta an fahimci ka'idar da kyau idan abin ya faru sau biyu sai a ce to akra ya yi tambaya wancan ma ya yi tambaya an fahimta amma idan kissar ɗaya ce sai a ce to akra shi ne a can da aka ɓoye wannan riwayar ta bayyana shi فقال الأقرأ ابن حادث فقال أفي كل عام يا رسول الله فقال في النبي لو قلتها لوجبت داناتي إي duk shekara wajibi ne kowa sai ya je hajji da ta wajaba walau wajabat da ko za ta wajaba lam ta'amalu biha ba za ku yi aiki da ita ba walan tastati'u an ta'amalu biha kuma dama ba za ku iya ba wato za ku kangare kuma dama ba za ku iya ba annabi ya ce alhajju marratan aikin hajji wajabcin shi a shekarunka gaba ɗaya so ɗaya ne فمن زاد فهو تطوع فمن زاد فهو تطوع idan ya karu to kuma nafila ce taɓawu'i ne ina fata an fahimta kun ga waɗannan hadisan suna bayyana mana farlancin aikin hajji a shekara so guda ne ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace na'am na'am a juz'i na biyu ko lambar hadisin cin da imamu ahmad ya ruwaita a juz'i na biyu na kitabul musnad ɗari biyar da takwas ba ɗari biyar da biyu kamar yadda na faɗi ba jama'a mun fahimta da kyau waɗannan ayoyin kamar yadda muka ji su suna bayyana mana aikin hajji da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da aikin hajji wannan ne ta sa jama'a muka ga dacewa mu ɗan tsaya mu tattauna wasu mas'aloli na fiqhu waɗanda suke da alaƙa da waɗannan ayoyi na aikin hajji da muka karanta za mu dan tattauna kaɗan darussa da waɗannan ayoyi suke kunshe da su sannan sai kuma mu tattauna wasu mas'aloli na fiqh waɗanda ayoyin suke ɗauke da su Allah madaukakin sarki ka sa mu dace a hannuna tafsirin alqur'ani ne mai suna rawa'i'ul bayan rawa'i'ul bayan تفسير آيات الأحكام من القرآن روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن مبب مالمي محمد علي الصابوني الله مدوك كين سركي كساكا مشد الخيري ونزيك يا زائي أدكو للتافن محمد علي الصابوني أكرنت تارد مع ما فيه ما فيه كو don Muhammad Ali Al-Sabuni sananne ne yana daga cikin waɗanda Allah ya gafarta musu ya yafe musu suna daga cikin waɗanda suke ta'awilin nususus sifat wannan sanannen abu ne jama'a shine dai mai littafin nan naka da kake karantawa at-tibyanu fi ulumil qur'an wannan littafi sai mu baka amsa mu ce dalilin da ta sa za mu karanta wannan shine dalilin da ta sa muke ɗauko maganganu daga cikin tafsirin al'imamu al-qurtubi don jirgi guda ya kwaso su in dai a babu sifat ne Allah ya sa gama mun fahimta don haka ta'awilin su alaihim lana ilmuhu wa ta'awiluhum alaihim yana bata mun fahimta ta'awilin su yana kansu ilimin su kuma to wanda yake daidai za mu amfana da shi Allah madaukakin sarki ka samu dace Allah ka yafe musu ka gafarta musu gashi zan karanta daga mujalladi na farko mujalladai biyu ne jama'a rawa'i'ul bayan tafsiru ayatil ahkami min alquran daga mujalladi na biyu daga shafi na ɗari hudu da tara ina fatan yan uwa suna rike da photostat ɗin ko malamin ya ce lata'ifu tafsiri ga wasu fa'idodi na tafsirin wannan aya da za a amfana da su lafa'if jam'i ne na latifa latifa jama'a ita ce wato bara da bahaushe yake cewa ko ga wata bara an baka kyauta Allah ya sa kun fahimci bara jama'a ba bara ta ɗaukar ƙoƙo kana kewaye masallaci kana a taimake ka a baka ba wannan ne ba ko bara ta almajirai ba ita ake nufi ba duk wanda ya karatun zaure ai ya san bara ko jama'a wato wata fa'ida ce da za a baka kaɗan ba da wasu ‘yan sulalla da kwabbai haka, ko ba haka ba ne, wato wata fa'ida, an fahimta ai, ko ba ka fa'ida ta kasuwa in kai ɗan kasuwa ne, ko farin jini in kai ɗan siyasa ne, waɗannan duka haramun ne jama ba daidai ba ne, to amma wannan dai ana kiranta da bara ko kun fahimta jama, to lafa'if jam'i ne na latifa, latifa kuma ana nufin bara, an fahimci bara ai. To ga wasu lafa'if wasu fawa'id da ke cikin wannan aya al-latifatul ula fa'ida ta farko al-hikmatu fi ikhtiyar al-bayt al-atiq li faridat al-hajj waɗannan ayoyi sun bayyana mana wace hikima ce ta sa Allah madaukakin sarki ya zaɓi wannan yantaccen ɗaki shine al-bayt al-atiq yantaccen ɗaki shine ɗakin Ka'aba shine Bakka shine Makka din wace hikima ce ta sa Allah ya zaɓe shi li faridatul hajj don idar da farilla ta aikin hajj me yasa ba a zaɓi baitul maqdis ba me yasa sai a makka a makka a cikin harami me yasa ba a ƙasashe na turawa ba me yasa ba a afirka ba me yasa ba a ko'ina ba sai a makka kun fahimta wace hikima ke ƙarƙashin wannan hikimar ita ce annallaha ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ɗaki ya zama ja'alahu qiblata ahli tauhid Allah ya sanya ɗakin ya zama ita ce alƙibla na masu tauhidi musulmi kenan alƙiblar da suke fuskanta wa aqama bina'ahu wa shayyada da'aimahu abul anbiya ibrahim al-khalil alayhi salam kuma wanda ya tsayi da ginin ka'aba wa shayyada da'aimahu ya karfafi gimshikan da ke rike da Ka'aba ya gina ta shine uban annabawa Ibrahim baji daɗin Allah amincin Allah su tabbata a gare shi wa huwa awwalul masajid ala al-itlaq wannan masallaci shine masallaci na farko yanke babu tantama masallacin da aka fara ginawa a doron ƙasa falaita summata ma'abadin aqdama minhu dan haka babu wani wurin bauta babu wani masallaci da yafi wannan masallaci dadewa mun fahimta da kyau jama'a riwayar da aka samo daga Ali ibn Abi Talib cewa masallacin Baitul Maqdis gaba yake da masallacin Ka'aba ta fuskar kasantuwa a doron ƙasa ya gabace shi kasantuwa wannan riwaya daga sahabi Aliyu bata tabbata ba jama'a bata tabbata ba ka karanta Ibn Jarir tabari ya ruwaice ta da sauran malamai a cikin isnadinta malamai suka ce akwai wani da suna mujalid ibn sa'idin mujalid ibn sa'id mujalid ibn sa'idin malamai suka ce mujma'un ala da'afihi duk malamai sun haɗu an yi taron dangi akan mai rauni ne ba a karɓar riwayar shi hatta inda mutaba da haka hadisin bai tabbata ba wanda ko da ya tabbata daga aliyu ba zai iya karo da hadisin da muka karanta a cikin bukhari ba cewa awwala baitin shine almasjid haram ko mun fahimta ko da ya tabbata to ba za su iya karo gaba da gaba ba to balle ma bai tabbata ba walhamdulillah malam yace falaisa sammata ma'abadin aqdama minhu babu wani wuri na bauta da ya fi ka'aba dadewa a doron ƙasa وهو يقابل البيت المعمور في السماء wannan ɗaki na ka'aba yana daidai setin wani ɗaki da ake kira da albaitul ma'amur wannan ɗaki da ke cikin sama an fahimta nan sama sama ta ɗaya an fahimta da kyau jama'a ɗaki ne da allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin shi a cikin alkur'ani allah ya rantsuwa da shi ya ce wal baitul ma'mur baitul ma'mur shine wannan wuri a sama hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa daki ne wuri ne da ke setin al'arshin Allah a saman sama ta bakwai sannan kuma shine setin aljannatul firdaus ka'aba tana setin wannan baitul ma'mur din a cikin hadisi annabi yace a kullum rana mala'iku dubu saba'in ke shiga wannan ɗaki suna bauta idan suka gama sai su fita wasu su shigo waɗancan ba za su ƙara dawowa ba har zuwa tashin alƙiyama wannan na nuna maka faɗi da wato adadi na rundunar Allah ta mala'iku ba wanda ya san adadinsu mala'iku dubu saba'in kullum kai lissafa adadin kwanakin duniya to so dubu saba'in fara gano adadin kwanakin duniya tukuna a ce kwanakin duniya shine x kamar yadda ake cewa ku za a maka word problem x to times dubu saba'in waye sai gano wannan jama'a babu wannan na nuna maka adadin mala'ikun Allah wa ma ya alamu junu da rabbika illa hu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijin ka sai shi dan mala'iku mushrikan makka izgilanci suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ab ashe ma mala'ikun da ke gadin wutar su sha tara ne sai suka kalli junansu ku ba za mu iya kama kama ba mu rike su a lahira mana ai kama kama a rike su an ɗauka duniya ne tunda duka su suna da yawa kafirai to kowane mala'ika a hada shi da mutum hamsin ai ba su iya rike shi Allah sai ce na wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wa ma ja'alna iddatahum wannan adadi da muka faɗi ba mu sanya wannan adadi ba face sai dan ya zam fitnatan lil ladina kafaru fitnatan lil ladina kafaru wa yazdadu alladhina amanu ليستيقي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا سيتمي كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء سيتي وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر kajin mala'ikun Allah a baitul ma'amur ko mun fahimta da kyau jama'a malam ya ce fal baitul atiq wannan baiti yantacce ɗakin nan kodotacce yantacce matafu ahalil ardi shine wurin dawafin mutanen da ke cikin duniya wal baitul ma'mur matafi ahli sama shi ko baitul ma'mur shine wuri na kai koman waɗanda ke sama suwaye waɗanda ke sama jama'a eh ba yan sama jannati ba mala'iku ake nufi ina fata mun fahimta wannan yana nuna maka wata mas'ala da aka dade ana ta taburza a kanta game da ina ne tsakiyar duniya center of the universe ina ne center of the universe ina ne daidai tsakiyar duniya duka turawa suka suka yi kuskure duk binciken da suka yi na kimiyya da kaza da kaza suka yi kuskure daga baya wasu suka gano kuskure ne tsakiyar duniya ita ce ka'aba jama'a ka'aba ita ce tsakiyar duniya don ta malaman science su kansu sun yi ikhtilafi sun yi sabani mafi yawanci suka ce ba zai yiwu a iya gano tsakiyar duniya ba tsakiyar duniya suka ce ba zai yi a gano ta ba aka samu wani daga cikinsu can yahudawa ne ya bincike kusan tun a wato karni karni da ya gabata wato karni na goma sha takwas ya bincike ya gano akwai yiwuwar za a iya gano center of the universe har ya fitar da wata formula haka wane ne cosmological wane ne wane ne can wani bincike nashi shi wannan kafirin sunan shi Arthur wane ne Arthur something haka dai don haka ana iya gano tsakiyar duniya a kimiyya da fasaha kamar yadda a addinance alkur'ani da sunna sun bayyana mana ka'aba ita ce tsakiyar duniya mun kiyaye da kyau jama'a samanta to baitul ma'mur sama da samanta to nan ne aljannatul firdaus wanda sama da jannatul firdaus shine al'arshin Allah madaukakin sarki shi kuma Allah yana birbishan al'arshi ina fata jama'a mun fahimta wannan yana nuna maka hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya sanya wannan daki awwala baitin wudi alin nasi jama'a ba latifa bace wannan ba bara bace zama bara ce ga ta kyauta an ba da ita wa kad yurkabu ilaiha ina fata an fahimta Allah ta fata saniya fa'ida ta biyu qala al-imam al-fakhr al-imam al-fakhr ar-razi Allah ya gafarta mishi yace inna Allah amara al-khalil alayhi salam bi imarati hadha al-bayt Allah ya umarci baji dadin Allah annabi Ibrahim bi imarati hadha al-bayti da rayar da ɗakin ka'aba ai mara rayarwa inda ma ya amuru masajidallahi ma kana lil mushrikina an ya amuru al'imara an fahimta rayar da wannan ɗaki Allah ya umurci annabi Ibrahim da haka fal amiru huwa Allahu rabbul alamin wanda ya umarni da haka shine Allah ubangijin halittu wal muballighu huwa jibril alaihi salam wanda ya idar da wannan umarni na Allah shine mala'ika Jibrilu amincin Allah ya tabbata a gare shi falihaza qila da wannan dalili ne malamai ke cewa laysa fil alami bina'un ashrafu min al ka'aba a duk duniya babu wani gini mafi daraja mafi albarka sama da ɗakin ka'aba kuma haka abin yake jama'a hatta baitul maqdis yana da daraja amma darajar shi bata kai ɗakin ka'aba ba masallacin annabi yana da daraja darajar shi bata kai almasjidul harami albaitul atiq ba ina fata mun fahimta ba maganar wasu gine-gine ake a duniya ba can white house wancan pentagon wancan kaza ba waɗannan tukuna ake magana ba ana magana sharafi ne da daraja a wurin Allah na fata mun fahimta fal'amir huwa malikul jalil wanda ya wannan umarni shine mai mulki maɗaukaki shine Allah maɗaukakin sarki al-malikul jalil wal muhandisu eh injiniyan da ya tsara ya bayar da umarni da umarnin Allah shine jibril wal bani wanda ya gina kuma shine huwal khalilu shine annabin Allah khalil baji dadin Allah wa tilmizu almajirin da ya taimaki mai ginin aka gina ɗakin shine Isma'ilu alaihi salam dan tare suka gina ɗakin Ka'aba yana miƙo mishi bulo shi kuma yana ɗorawa ina fata mun fahimta wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'idu min albayti وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا كاجا أنبتي ميجيني da almunawilu wanda yake mika bulo yake mika ƙasa ya kai suminti shi kuma ana wato asalin ginawa wa iz yarfa'u ibrahimu katila sa'ad da annabi ibrahim ya ɗaukaki alqawa'ida min albayti waɗannan gimshikai waɗannan wannan fandishan na ka'aba wa isma'ilu da shi da isma'il ina fata mun fahimta suna yi ibrahim na cewa suna cewa rabbana taqabbal minna ya allah ka karba mana ya allah ka karba mana ka ji abin da suke cewa rabbana taqabbal minna ana yana nuna mana duk aikin da kake ko aikin allah ne ka rika roƙon allah ya karba maka kada ka ce ai ku tun da dai ku da'awar salafiya kuke dole ma Allah ya karba wallahi baka isa ba kana yi kana roƙon Allah gaban ka na faduwa kana fatan Allah ya karba maka ga annabi Ibrahim Allah ne ya umarce shi da shi da ɗan shi da su zo su gina ɗakin Ka'aba su zo su gina ɗakin Ka'aba umarni ne Allah ya kuma suka zo suna yi suna kan yi amma addu'a suke suna roƙon Allah suna cewa Allah ka karɓa mana mu dubi matsayin annabi Ibrahim shi ne uban annabawa umarni ne kai tsaye daga wurin Allah sannan suka bi umarnin Allah amma tare da haka kankan da kai suke ga Allah Allah ya karɓa musu wallahi musulmi duk abin da muke kada mu ruɗu da aikinmu kada mu ruɗu da abin da muke a kai mu rika roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya karɓa mana Allah ka karɓa mana waɗannan ayyuka da muke yi wallatifatu salisa fa'ida ta uku min mazayal baitul atiq yana daga cikin fifiko da daraja da wannan baiti wannan ɗaki ya samu zalikal amnu allazi ja'alahu Allah fihi wannan tsaro wannan aminci da Allah maɗaukakin sarki ya zuba a cikin shi wa zalika bi barakati du'a Ibrahim alayhi salam wannan wannan aminci ya tabbata ne ta sanadin albarkar addu'ar annabin Allah annabi Ibrahim amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi haifu qala a sa'ad da yake rabbi ja'al hadha baladan aminan ya Allah ka sanya wannan ɗaki ya zama ɗaki ne mai aminci mana ɗaki ne da duk wanda ya zo gare shi zai samu aminci da tsaro wa qad kana nasu yatakhaffafuna min atrafil ard mutane sun kasance suna tahowa suna barin kasashen su daga dukkan bangarori na duniya an gane wa ahlu makka kuma mutanen makka su ma ɗin tare da su da waɗannan idan suka taho su yi amnin suna cikin aminci da tsaro wastiqrarin da tabbata da rashin tsoro da rashin fargaba da tashin hankali wa qadimtan Allahu ta'ala alaihim Allah madaukakin sarki sai da ya musu gori ina fata an gane bi qawlihi da fadin shi da yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan shin su ba su gani ne mun sanya wannan harami ya zama mai cike da tsaro da aminci wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim a gefen su ake ɗauke mutane ko ake yakar mutane ma'ana gefen harami ba cikin harami ba ina fata mun fahimta ma'ana tun a jahiliya to wajen harami ba shi da daraja ta cikin harami don haka idan ka fita harami sai a kama ka a yaƙe ka in ana so a yaƙe ka ko a kashe ka amma da ka shigo to ka samu tsaro ka samu aminci ولهذا قال عمر بن الخطاب da wannan dalili ta sa Umar dan Khattab yace law ghafirtu fihi bi qatil al Khattab lama massas lama massastuhu hatta yakhruja minhu yace da zan kama wanda ya kashe Umar dan Khattab yace da ba taba shi zan yi ba fita zai daga cikin harami dan yayi ta'addanci ina fata mun fahimta kun ga wannan yana nuna mana amincin ɗakin Ka'aba yana nuna mana tsaro da harami yake ciki ina fata an fahimta wannan tun a jahiliya har zuwan musulunci al-latifatu rabi'a fa'ida ta hudu qala al-allamatu abu sa'ud babban malami abu sa'ud a cikin tafsirin shi yace wada'a wa man kafara mawdi'a ko wudi'a wa man kafara mawdi'a man lam yahud ta'kidan li wujubihi wannan lafazi na wa man kafara duk wanda ya kafirci duk wanda ya butulci an aza shi a wannan guri na ga wanda bai aikin hajji ba ma'ana duk wanda ya kafirce ai ya yin aikin hajji wannan lafazi an sanya shi ne don ya zama ta'kidan li wujubihi don ya zama yana karfafa wajabcin aikin hajji wa tashdidan ala tarikihi kuma don ya bayyana tsanani da hukunci na tsanani ga dukkan wanda ya ƙi yin aikin hajji wali hada qala alaihi salam da wannan dalili ne annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace man mata wa lam yahud falyamut in sha'a yahudiyyan aw nasraniyyan kaga kai tsaye sabuni sai danganta maganar zuwa ga annabi amma asali asari ne mawqufi na Umar kai tsaye da yake yana da hukuncin marfu'i sai danganta zuwa gare shi ولقد حازت الآية الكريمة من فنون الاعتبارات وأن الآية من درجة تتروس أبا بلورة قبسلمي أنقاني المعربة عن كمال الاعتناء بأمر الحج ayoyin da suka bayyana cikar kulawa da Allah maɗaukakin sarki ya bayar game da al'amarin aikin hajji wa tashdidi ala tarikihi ma la mazida alai sannan ayar tana ɗauke da tsanantawa ga dukkan wanda ya ƙi yin aikin hajji tsananin da babu wata aya da take da buƙatan ƙari akan haka haifu usirat sigatul khabari dalla ala tahqiq ta yadda ayar ta zo da siga ta ba da labari da ke nuni akan tabbas an gane wa abu ubrizat fi suratul jumlatul ismiyya sannan aka fito da ayar ko kuma ayar ta zo da bayani ta fara da wato aljumlatul ismiya addalla ala sabati wal istimrar jumlar da ke nuni akan tabbata da ci gaba da gudanuwar abu walillahi ala nasi hajjul baiti ku duba a cikin duka wannan gabar gaba ɗaya babu fi'li a ciki walillahi ala nasi hajju kaga musaddaratun bismin an fahimta ma'ana bi jumlatin ismiyatin wanda hatta a lugar arabiya الجملة الاسمية أقوى من الفعلية ولا سننا أبني ina fata an fahimta wanda hakan na nuni akan tabbatuwar hukuncin aikin hajji wal istimraru da kuma ci gaba da gudanuwar shi har ya zuwa tashin duniya ala wajihin yufidu annahu haqqun ayar ta zo da bayani ta fuskar da ke bayyana maka aikin hajji gaskiya ne wajibun lillahi subhana wajibi ne na Allah mai tsarki da ɗaukaka da ya wajabta fi zimamin nas a wuyan mutane lansif kaka lahum an ada'ihi ba zai yiwu su fice daga idar da aikin hajji ba wal khuruj an uhdatihi su iya ficewa su ce aikin hajji ba wajibi bane wa salaka bihi maslaka ta'amin Allah sai ya gudanar da su a gudanarwa ta gamewa gaba ɗai sun takhsis sannan sai ya keɓance ya ce alan nasi an gane sai kuma ya ce manistafa a kaga a ta'amini sun takhsis wal ibhamu sun tabbini wal ijmal Allah ya dungu sannan kuma sai ya bayyana wato bayan wato wannan takaitawa da dunkule bayani da Allah maɗaukakin sarki ya yi kuma duka waɗannan wasu fawa'id ne da darussa waɗanda za mu amfana da su a cikin waɗannan ayoyi waɗanda duka matsayin sharar fage ne game da abin da muke tattaunawa waɗanda muke nufin za mu karanta su a cikin wannan littafi na rawa'i'ul bayan tafsirin muhammad ali as-sabuni mun ya kamata mu kwana jama'a idan allah ya kai mu gobe sai mu tashi al-ahkamu shar'iyya wasu hukunce-hukunce ne na shari'a wannan ayar take ɗauke da su waɗanda ya kamata mu tattauna za mu zo mu ji alhukumul awwal hukumul jani fil haram ina hukunci mutumin da ya yi ɓarna ko ya zubar da jini ko ya yi sata ko ya yi kisan kai a cikin harami tare da Allah ya haramta shi ya je ya yi ina hukuncin wannan shin za a tsayar mishi da haddi a cikin harami ko ko za a fitar da shi wajen harami kun fahimci hukuncin matsalar to sannan mutumin da ya yi barna ya yi ta'addanci sai ya sheko a guje ya shiga cikin harami an fahimta shin za a bi shi a kamo shi ko ko za a bar shi harami ya tsare shi baladan aminan wa man dakhalahu kana amina an fahimta za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah sannan za mu tattauna matsala ta biyu ina hukuncin aikin hajjin talaka talaka da bawa shin wajibi ne ma tukuna aikin hajji ya wajaba akan talaka sannan bawa wanda bai da cikakken yanci aikin hajji wajibi ne akan shi idan ya yi aikin hajji a sa'ad da yana kangi na bauta daga baya sai aka yanta shi shin wancan aikin hajji da ya yi ya wadatar ko kuwa a sai ya ƙara maimaita wani an fahimta sannan ina hukuncin aikin hajjin ƙanƙanin yaro da bai balaga ba shin ya yi ko bai yi ba sannan idan ya yi wannan aikin hajji ya wadatar mishi idan ya balaga ba sai ya sake ba za mu tattauna waɗannan matsaloli insha Allah sannan za mu tattauna ina matsayin aikin hajjin mace da bata tafi tare da muharraminta ba ai matsala ce da ake fama da ita ko mu zo mu tattauna wannan matsalar za ku zo ku ji sharaɗi ne mu'akkad ne ƙarfi ko da kina da kuɗi kina da aminci kina da kaza yana daga cikin sharuɗa na wajabcin aikin hajji sai in ya zama kina tare da muharraminki kina tare da mijinki ko mahaifinki ko kanin mahaifinki ko mahaifinki ko kawunki muharraminki da wanki ko kaninki ko ɗanki babba da ya balaga ina fata an fahimta ba wai ki tafi da wani ɗan mitsalin yaro ba haka eh ba muharraminki bane wannan ɗanki babba da ya balaga to za mu zo mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala sannan za mu zo mu ji sharuɗan wajabcin aikin hajji sannan za mu zo mu ji shin aikin hajji wajibi ne sama da so ɗaya ko ko idan kai so ɗaya wajabcin ya sauka a kanka ko da yake mun gabatar da wannan matsalar ko tama dai za mu zo mu ishara zuwa gare ta insha Allah ta'ala nan ne ya kamata mu kwana sai Allah ya kai mu gobe ne ma kowa fatan alkhairi da muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahma Allah ka jikan mu ka jikan iyayenmu malamanmu Allah ka gafarta musu rayayyu daga cikinsu Allah ka saka musu da alkhairi muna addu'a ta musamman Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka ji kanshi ka kai haske da rahama kabarin shi kan saurara anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh